fasalin wannan fasali ne na nawaƙi da dodo abin da yake warware alwallah in ka yi alwallah akwai wani abin ya zo shige ta sai warware ta ka sake wata a hadasun akwai karurruka wasu babu hadis akwai sababban hadisin fal hadasu abin da ake cewa hadasi hadasi kari kari shine albaulu hutsari walga'id da kashi warrihu da iska walmazai da maziyi walwadai da wadiyi wanda su ne wal'asababu su ka sababban annau mustaƙilu barci mai nauyi wal'igima'u da suma wasukur da maye su wal jununu da bugun aljanu wal qublatu da sumba wal lamsul mar'ati da shahar mace in da lizzatin in ya nufin jin daɗi an wajen da ko ku yi daɗin ba nufin wa masu zakar da shahar zakarin shi bi ba ɗin da kafi da bayan tayin hannu aw bi baɗin da asabi ko da bayan in ya tsitsi wa man shakka wanda ya shakka fi hadasin a cikin hadasi wajaba alaihi wudu'a wudu'a alwala ta wajaba gare shi illa an ne kuna wasu wasu ya zama to mai yawan tunani wannan falashin alaihi ba komai gare shi wajaba alaihi gasalin zakar kullihi ya waje bai wanke zakarin shi duka baki daya min almazai saboda mazi da ya shigaran shi nan nada yake kamar yodoyi wala ga silil unsa yayi ni ba zai yanke ba mara wala wal mazayu shi mazi huwa lama'u shi wani irin ruwa ne kharijin mai huta inda shawata gurin shawa su gura karama ko kuma bi tafakkurin da tintini au nazarin ko jibi au gairhi ko wani wannan daga nan wannan shi ya sa sai fasalin wannan fasali ne la hillu bai halitta ba ligairar mutuwa zai salatin da wanda bai da alwala bai halitta bai sallah wala dawafin wala dawafi wala masu nusahatul qur'an wala shahon fatan ƙura'ani ko rubutun ƙura'ani azim mai girma wala jildiha wala fatan ba la biyaddihi ba da hannun shi ba wala bi udun koda da sanda ne wala hauhi da makamantan wannan illa jiza a hin jizi shi ma min hali muta'allimin ga neman sani fihi wannan ya shahe shi wala masa lauhin ƙura'an azim wala shahun allon ƙura'ani mai girma ala bai rubutu a ce a alishin alwallah ba alwallah mutum ya sha in lalimi ta'allimin sai mai neman sani cikin shi malami ma'almajiri au ma'allimin ko malami to wannan su su yi wa husar sha'awa amma wasu biyu yaro ƙarami fi masil qur'ani a cikin shahon alqur'ani kal kabir kamar babba ne sai dai wal ismu zunubin wanda ya aike shi alama na wuli wanda ce dauko shi za ban zunubin wa man salla bi ghairi wudu'in duk wanda zai zai salla ba tare da alwala ba amidan da gangam ku kawai to kowa kafirin wannan ya aiki na kafirci wani ya zubi Allah Allah tsare mu da wani sai kuma fasali na gaba ya ce ijibbul gusul wanka yana waje ba min salasa min salasati ashiya daga abubuwa guda uku in an samu in sun samu sai ayi wanka na farko aljanabati janaba in ta samu sai ayi wanka wal haid da haira in ta zo sai a yi wanka wani fasi da biki shi na sai a yi wanka faljanabatu ismani ita janaba ta rabu biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin biyun urujul mani hutar mani bilizzatin da jin daɗi mutadatin na al'ada fin naumi a cikin barci abu ya ƙasa ko a walke bi jima'in da jima'i ne au gairahi ko wurin wannan wasani na biyun wa mugibul hashafati shine ɓoyon hashafa zakarin shi bilfarji a cikin farji wannan sai wanka waman ra'a fi manamihi wanda ya mahulki iya gani ya ga a cikin barcin shi ka annahu ya jami'a kamar yana jima'i da wata amma da ya tashi wala mai khurji minhu maniyin mani bai huta ba to wannan falashin alaihi ba komai ba ya yi wanka ba waman waje da wa fi saubihi maniyan ya bisan wanda ya ga maniyi bushashe a jikin rigar shi ladar rema ta asaba hu bisa lokacin da ya same shi iga ta sale je wanka wa adama salla ya sake abin da ya sallata min akhir naumatin na mahafihi da ƙarshen barcin da ya yi fasalin wannan fasali ne kuma fada'ilul gusuli mustahabban fardan wanka farlawanka anniyatu niyya inda shuru'i gurin harawa wal fawr da gaggautawa dalku da cuɗanyawa wal umum da gama jiki duka wasu nanuhu sunnonin kuma gasalil yadaini ilal ku'aini wanke hannuwa har zuwa ku'i kal uruwi kama alwala shi ma kabla ida hali ma fil ina'i wal malumarata da kurkurar baki wal istinshaq da shaƙa ruwa walitin da fiyatarwa wa gasar simahul uzuleni da wanke fatocin kunnuwa wahiyar su kubatun ita wata ƙofa ce dahilatin mai shiga bin rasi cikin kai wa masu fatar uzun amma fatocin kunnuwa bai jibbu gasar zahiru hawa badina za a jaba a wanke cikinta da bayanta wa fara'iluhu mustaban albidayatu harawa bi gasalin najasati da wanke najasa summa zakar kuma ya wanke gaban shi fa nuyi inda hu anan shi anan yace zai niyya summa ta alwudu kuma ya buga ban alwala marrata marrata shudi shudi ya wanke summa ala jasadihi kuma saman jikin shi wa tasalisu gasalin ra'asi ya wanke kanshi sau uku wa taqdim shikil jasadihi al-aymani kuma ya gabatar da wanke rabin jikin shi na dama wa taqlilil ma'i da karancin ruwa al'ada a bisa gaban wa man nasiya lam'atan wanda ya mance lam'a aw udwan ko ta gaba min gusulihi ta wankan shi to badara ila gasali ya gaugawa ya wanke hina tazkurhi lokacin lokacin da ya tuna ba walau ba da shaharin ko da bayan wata ne ya tuna wa adama salla sai ya sake abin da ya sallata kabla hutun gabanin wannan wani akharahu in zinkirta ba da zikiri bayan tana hasa to badalla gusul wankan ba duka ya lalace badalla gusul wankan shi fa in kana fi ara'il wudu'i wa in kullam da ya bari a cikin gaban alwala take wasa dafa hu gusulul wudu'i sai wankin alwallahi game ya daidaita mai a jaza'ahu wannan ya isa mashi shi kenan fasalu wani fasali ga yana shi la yahillu lil junubi bai halitta ba ga mai janaba duhulul masjid da shiga masallaci wala qira'atul qur'ani wala ya karatun qur'ani illa al-ayata sai aya aya yayi wani hauha da makamanta ta shi ma litta a wuri don neman tsari wani haushi da makamantar shi wala ya zuzi liman la ya kadara alal ma'i libar da an ya tiya zaune ta hu wanda bai iya wanka da ruwan sanyi da sanyi kuma da ɗari to kai ya sha wa matan shi lahiya sai ya tattalin hatta idul alata sai ya tattalin ala abin da ruwa da samu almetan shi da ruwa da tukunya da icce da wutar illa an yi hata lima sai inda ya hata lima ya yi mahaliki to wannan falasha alaihi ba komai a gare shi sai taimama fasalin fitamin wannan fasali ne cikin taimama waya taimamul musafiru mai bulaguro yana taimama fi gaira masiyatin bulaguro amma ba na sabo ba in na sabo ne an na sabo ne ba a yi ba ya ce to wani mariru haka marar lahiya shi ma li farilatan ga sallar farilla aw nafilatan ko nafila wata ya maula har da sahihi mazaunin gida ma mai lahiya yana taimama min fara'id da sallah ta farilla da za hafa ruzu waƙatiha in yi ji tsoron wutar lokacinta wala taimamu hadirun sahihun mazaunin gida mai lahiya bayya taimama ne nafilatan da'in ya yi nafila wala juma'atan wala juma'a ولا جنازة ولا جنائزة إلا إذا تعينت عليه الجنائز sai dai jana'iza ta zama tilas a kan shi shi ne mai yi ba mai yi shi ku gaya babu ba mai bai taɓa ruwa fara'ar taimama kai zan can fadilan taimama an niyyatu niyya wasu idu ɗahirun da guri mai kyau wa masahul waje da sha'awar fuska wa masau ya dayin da shawar hannuwa ilal ku ainihin zuwa ku'i wadda rabatul ula da bugun ƙasa na farko wani fauru da gaggautawa wadda hulul wakata da shigan lokaci wata salihu bi salata da sadar da shi da sallah wasu sa'idu sa'idi huwa turabi shi ne ƙasar da wadda hur tsarki tsarkaka ƙasa tsarkakakka wal ɗubu da tubali wal hajar da dutse da tubali da dutse wasalji da raba wal halhar da guri mai ɗaras-ɗaras ko yashi wani hau zalika da wani wannan wala ya juzu bai halitta ba a yi taimama bijistil maɗabuhi da makuba abin dafawa wal hasira tabarba to yanzu nan mun wuce makuba madabo an wuce ta yanzu sai dai a ce siminti lasho amma da duk ana fasarta mu da makuba abin dafawa makuba wani itatuwa da ake gamawa na ɗorowa a yi ta sai gidan ya zama to kalar ɗorowa wal hashabi da itti duk ba a yi ba wal hashishi da ciyawa duk ba a yi ba na hauyi da makamantan wannan amma wurin hisa an yi rango ya lilmari daga marar lahiya fi ha'itar hajar a cikin bangon dutse waɗo da tubali in lam yanzu da manawula inda sabon da zai kama iya wushi ba wala a wayar wala wani wannan ba kowa wasu nanuhu sun nanuwa tajadidu sa'id sabanta guri ne ya daihe ga hannun shi wal masahu ma baina ko aini da shahar abin da ke tsakanin ko'inasa walmar faƙai da marafaƙai watar tibi da jerantawa to hofu ta iri wa farillan wa mustahabin kai mustahabin wa a ta sami ta yin bisimilla wata ƙadimi limna alal yusra da gawatar da dama a bisa hagu wata ƙadimin zahirin zara da gawatar da bayan kamun hannun shi alaba ɗin ne a bisa cikin wa muƙaddimihi alama wa kairihi da magabacin shi a jinkirar da na bayan na ƙarecin shi na waƙir hu abin da ke warware alwala kalwuru duk abin da ke warware alwala ya warware taimama amma wallahi salli fadila ta ni bi taimamin wahida ba salla farilla bi da taimama guda wa man tayammama li fara'ida wanda ya taimama ga farilla jaza lahu nawafil ya halitta ya nafila ba da hu bayan wannan ba da ha bayan wannan wa masul musahafi da shahar musahafa da qur'ani wa dawafi da dawafi wa tilawatu da yin tilawa inna wa zalika in ya niyya wannan wata salat bi salati ya sadar da sallah ko a lokacin wala mai hurjil waqtu lokaci bai fito ba ko bi wajaza bi tayammamin nafilatu kullu ma zikira amma da taimama ta nafila ya yi kowane abubuwan da muka zana ilal fadilata sai farilla ce bai yi sai ya sake wa man sallal isha wanda ya sallal isha bi tayammami da taimama ba laifi kamun da shafai wal wutar ya tashi ya shafai da wutari ba da ha bayan wannan gangar tahiru ba tare da jinkiri ba wa man tayammama min al janazati wanda yake ba dan da za'ida to fala budda min niyyatuha ba bakawa sai an yi niyyarta sai kuma asali na bilhaidi a cikin zancen haida wani sa'u mata sun rarraba mubta da atin akwai da ta fara wa mota datin da wadda ta saba walhamilu da mai ciki wa aka sarra lahayar mafi yawan haira dai lilmubta da ata ga wadda ta fara hamsata ashar yawan kwana goma sha biyar ne wani mutada haka wadda ta saba ita ma adatuwa al'adarta haka ne hamsata ashar yawan bayan ta ma da biha dammun idan jini ya zarce mata zadat salasata ayyami ta ƙara kwana uku malam tijawuz hamsata ashar yawan a kullum ba ta wuce kwana goma sha biyar wani alhamil na ga mai ciki ba da salasa ashirin bayan wata uku hamsatu ashara yawon kwana goma sha biyu wani hau hali makamantan wani wa ba da sitata ashirin bayan wata shidda ashirin kwana ashirin sitata ashirin sitata ashirin wani hau hali makamantan wani bayan takatta damu wayan takadda damu idan jini ya mata tsatsi yanke yanke ayyamu lafakat ayyamu ta tattara ayyamu kwanukan shi hatta ta kammala adati ha ta cika al'adarta wala yahillu li ha'irin bai halitta ba ga mai haira yin sallah wala dawafi wala dawafi ba ta yi ba wala san wala san wala azumi wala masa masahabi wala shahu qur'ani wala dukhulul masjid wala shiga masallaci amma wa alaiha qada'u ta samu tarama sau ma azumin duna salati banda sallah wa qira'atuha karatunta kuma ja'izatan halaka da yake karatu amma wala yahillu li zawjiha bai halitta ga mijinta farjaha je gabanta wala wala ma baina surratuha wa rukbataha wala abin da ke tsakanin cibiyarta da gwiwarta ya hankali a nan hatta ta ga tasiru hatta yi wanka to fasali shi kuma wannan fili fasi a cikin biki wanda sa'o wanda wanda nafas da biki wanda fasi shi biki kalhairu kamar haira ne biman ihi cikin hana ne nasa wa aka sarrahu sittuna yawma mafi yawan shi kwana sittin ne fai zan kata idan ya yanke dam idan ya yanke dam jinin kabla ha tun gabanin wannan walau fi yawmi luladati ko da ran da ta haihu ya tsaya ta ga ta salate ta yi wanka wa sallata ya sallah fai za a wada ha dam idan jinin ya dawo ya dawo mata fa in kana in ya zama to bai na kuma tsakanin samsa ta ashirar yawon kwana goma sha biyar na to ba aka sarra kuma mafi yawa to kana sani haira na biyun ya zama haira wa illa idan bai zama to ba kwana goma sha biyar ne dumma ilal awwali ta gama shi zuwa da farko wa kana min tumamin nifas yana da cin cikar bikin wannan to sai ce nan fasalin to ina tamma sai mu kwana a nan sai karatun gaban wanda ya kai sabon karatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh